بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد نعم وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya yabo da jinjina ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komai wanda shi ke juya al'amuran mu gabaki da yau alhamis 14 ga watan uku shekara ta 1442 da 43 wanda yake yayi daidai da 21 ga watan 21 ga watan goma shekara ta 2021 kuma da izinin Allah sun tada za mu ci gaba da wannan karatu na iziyya kuma wannan shi ne darasi na biyar kafin nan muna ƙara godiya ga 'yan uwa waɗanda suka yi ta bugowa suna mana addu'a Allah ya ba mu lafiya to mun gode Allah saka mu kowa da alheri dukkan marasa lafiyar musulmi Allah shi ba mu lafiya ga baki da Allah kuma ya sa ya zama na kafara matashiyan karatunmu shine tambihun fadakarwa akwai waɗansu wasu daga ivory coast waɗansu daga cameroon sakkwato kano ne ga sanan ba dai zan iya faɗo sunayen mutane ba amma dai gaskiya na ji daɗi allah ya saka mu kowa da alheri allah kuma ya samu na yi asa a duniya da lahira tambihun man taraka fardan min fara'idul wudu'i haka ne ko to malai ke cewa tambihun ga fadakarwa nan man taraka fardan min fara'idul wudu'i duk wanda ya bar wani farali daga cikin farillan alola ni ne nayi alola da ne alola sai na manta mun wanke hannayena ba ai kaga farali ne ko kuma ban wanke fuskata ba kaga farali ne ko kuma na wanke komai amma ban shafan kai ba kaga farali ne yayi to me zai me ya kamata kai shine malam ya cigaba da cewa fa innahu ya atibihi to mutum zai zo da wannan faralin wanda bai aikata shi ba thumma yu'idu salata sannan sai mai sallah to me yasa zai mai sallah abin da yasa zai mai zai maimaita sallah shine saboda ya yi sallah ba da alola cikakkiya ba kun gani tun da an yi an yi sallah da alola wacce take ba cikakkiya ba mai gibi gibin ma babba to ya ita sallan kuma ba ta karbi ba sallan ba ta ingantu ba mabanci wannan ko domin ai sallah tana da sharuɗa ko na inganci da kuma sharuɗan wajibci da sauransu da haka to saboda ingantuwan sallan nan na mutum dole sai an samu cikakken tsarki wannan alola ɗin mun fanci wannan so shi yasa dole zai mai da sallah watan zai sake sallah wa man taraka sunnatan amma wanda ya bar wata sunna guda ɗaya fa innahu la yu'idu salata to shi ba zai maimaita sallah ba wa ya amalu wa ya fa'alu tilka sunna zai aikata wacannan sunna ce kawai ita ɗaya lima ya yusta kabalu mini salawati don abin da ake fuskanta na sallola na zo ban maido da shafin kai ban yi ba to cikin ikon Allah sun tala sai Allah ya tunatar da ni bayan na fita daga masallaci ashe ban maido da shafin kai ba shikenan sai na je ni ci gaba da hidimata sai ga shiko lokacin sallar la'asar yayi kuma ina nan da alulan bata kare ba to yanzu abin da za a yi sai in sai in samu tafi ruwa in maido da shafan kan nan domin sallar la'asar nan da zan yi wa fadailuhu watan kun ga nan ba zai maimaita sallan ba saboda ba ya bar wani rukuni ne ko wani farilla ne daga cikin farillai ba alolansa kuma ta mene ta cika ta cika wancin ko da aka ce maimaita alola ba ta cika ba wa fada'iluhu fa musta mustahabbansa wata mustahabban alola ihda ashara guda goma sha ɗaya ne al'ula na farko a tasmiyatu fifty da iludu'i ambatan Allah a farkon alola bi an ya kula shi ne kamar mutum ya ce bismillah wa idha nasiya ha fifty da ihi idan ya manta ya faɗa bismillah idan a farkon fara alolansa sun matazakar fi asna'ihi amma sai ya tuna a tsakiyan alola a tabiha shi kenan sai zo da ita a saniyatu na biyu daga cikin waɗannan mustahabbai akwai addu'a'u ba'adal faragi minhu yin addu'a bayan kammala alola ɗin biyan ya kulu sai mutum ya ce wa huwa rafi'un tarafuhu alhanin yana mai ɗaukaka ganinsa sama wata ma'ana zai daga kansa ya kalli sama ila sama'i ya kalli sama kunga sabanin daga yatsa kai Allah da ya ji kanmu da wani ma wani ma sai wai ya haka ya dangala kan halcinsa ya dangali kasa sai ya daga haka sa to Allah ake nuna ma ko menene uku to hatta shi ma dai daga kan shi ma dai daga kan kamar yadda ya faɗo nan haka dai idan ka duba cikin hadisai babu inda za ka ga gashi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka sai dai kawai ya faɗi ayi addu'an kawai Allahu a'lam to sai mutum bayan ya kammala alula sai ya karanta a wacan nan kalmar gata nan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ina mai shaidawa babu abu mauta da gaskiya sai Allah babu abu mauta da gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu wataala shi shi kadai wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lalle annabi muhammadu bawansa ne kuma manzon ne sallallahu alaihi wasallam allahumma ja'alni minat tawabin ya Allah ka sanya ni cikin masu tuba zuwa gare ka wa ja'alni minal mutatahhirin kuma ya Allah ka sanya ni cikin masu tsakakuwa a thalitha na uku Allah ya takallama fi wudu'ihi ba a san mutum mustahabbi ne kada mutum yayi magana a cikin alolansa an fi so idan ka fara alola tun da ka farko haka sai ka kai karke ba tare da kai magana ba to shi ma dai wannan dai ba wajibi bane amma wani Allah abin da ya sa kila suka sanyo shi shine saboda kada mutum ya shagaltu da wata magana karki hankalin shi ya koma can ya manta da abin da yake yi ko makamancin haka Allah ka samu dace arrabi'atu qillatul ma'i na hudu kuma shine karancin ruwa kankanta ruwa bila haddin ba tare da iyakan cewa ba kal gusli kaman wanka ana son idan mutum zai alula to yayi da ruwa kadan ba ruwa wanda ke zai ta facal facal facal facal yana ta kwararawa ba a'a ma'a ihkamihima tare da kyautata su mai da mai kenan alola da wankan mutum ya kyautata su ya shashafa mu kowace gaba kowace fata fatan kowace gaba ya shashafa mata bi kasiril hamza to idan za karanta ihkamihima din nan kai ma alhamzan kasra kanka ce a hakamihima in ka ce a hakamihima ko kuma ma a hakamihima to tare da hukunce-hukuncen su kenan kaga ma'ana ya ya lalace kenan ko kuma ka karkatar da maganar zuwa wani ma'ana ila itika ai itikanihima ma'ana zuwa ga kyauta tare da kyautata su kyautata alulan nan da kuma wanka alhamisatu ta na biyar asiwaku shine yin aswaki bi'udin ratabin da ice danyi shi ne aka fi so ka yi au ya bisin ko kuma busasshe wal akhdaru afdalu amma yi da kore shi yafi falala ma'ana danye din wanda ke kore shatab shi yafi falala digari sa'in ga wani mai azumi fa in lam yajid udan idan am- idan ya zanto bai samu san ah, bai ic- bai sami ice ba fa bi asbu'ihi sai ya amfani da yatsarsa aw bi shay'in khashinin ko kuma da wani abu mai dan kaushi nan khashin anan kada mutum ya je ya dauko abin da yake mai karfi kuma zai ji masa ciwo a dasashin sa a wannan ba zai yi ba saboda wala tulku ah, ayan waccan na ayan wala tulku bi adikum illa tahlukati masha Allah wa yastaku bil lumna sannan kuma idan mutum zai yi goge bakin nan da hannunsa shine ya sanya da hannun damansa ya goge bakinsa wa yakunu qabla al wudu'i kuma goge bakin nan da zaka yi da aswaki ko da hannunka ya tsarka to zai kasance ne gabanin alola wa yatamadmadu ba'dahu bayan sa kuma sai mutum ya kurkura baki kawai wannan shine sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam yakan yi amfani da aswaki ya goge bakinsa gabanin alula don haka idan ya zo wajen alula kawai sai dai ya sa ruwa ya kurba ya kurkure kawai wa in- wa idza ba'uda ma bainal wudu'i was salati istaka haka ne ko wa idza ba'uda ma bainal wudu'i idan abin da ke tsakankanin alolan nan wasala da sallan nan ya yi nisa istaka sai mutum ya yi asuwaki ma'ana yanzu na gama sallan azahar bayan na gama sallan azahar allah taimake ni a lonana ya tabbatar min da ita da kanan har zuwa la'asar sai gashi an gabatar sallan la'asar kaga yanzu ai ba sai na sake alola ba abinda zan yi kawai sun yi asuwaki eh sun yi asuwaki ba don komai ba saboda ta iya yiwa na ci wani abu ka gani asuwakin nan da zan fi fitar da shi ko kuma bakina ya yi bashi ko maka ya yi wari ko makamancin wannan wannan asuwakin da zan yi zai tsarkake bakin nawa wa in hadarat salatun ukhra idan wata sallah kuma ta zo daban wa huwa ala taharatin alhanin yana cikin tsarki istaka lithaniyati sai yayi mene sai ya aswaki domin domin ta biyu wato domin wata sallah kuma da ta halatto a gaba asadisatu na shida an ya tawadda'a fi makanin tahir mutum idan ya zo ya yi alola ne a waje mai tsarki ba a san mutum ya yi a waje mai najasa ba don komai ba saboda kada ya zo bayan ya kammala alolan nan yana kokarin ya tashi ya fita ya tafi masallaci kuma sai najasa ya koma jikinsa musamman gurin da yake akwai tabo tare da ruwa a gurin to kaga karki zai iya ɗaukar najisa ta ya- ya ya- ya fita da shi a sabi'a na bakwai an ya kunan ina'u an yaminihi mustahabbi ne abinda zai zuba ruwan don alola ya zanto a ɓangaren damansa in kana maftuhan amma idan buɗaɗɗe ne to mu yanzu galibi sai dai butoci yanzu gwangwani ma yanzu ya zama ƙauyenci to idan mai rufaffen baki ne ba kaga aka sun wannan kenan sai ka sashi a hannun hagu kana zubowa a hannun daman ka kana wankewa kamar yin kamar yin yanda yanzu galibi duk inda ka ji haka yake as-saminatu na takwas an yuqaddima ghasal al-mayamini mustahabbi ne mutum ya fara gabatar da damammaki anal mayasiri akan hagongwani wato ma'ana duk gaban da take da yar uwa ka fara gabatar da gaban dama ne sannan sai ka fara sai sannan sai gaba ta biyu wannan shine abin da sai gaban hagu wannan shine abin da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam tabbatar at-tasi'atu na tara an yabda bi muqaddamir ra'si mutum ya fara da magabacin kansa ne wajen shafan kai ba zai fara da ka ƙeya ba an- ba zai fara daga ƙeye ya dawo da shi gaba ba kusan kusan fa aka ba eh, fa aka bala mihima wa adbar din nan an takace ne shi a wannan gurin amma dai ba dai Allah ya kai mu dai risala ne insha Allah ta'ala na'am al'ashiratu na goma idan mutum ya zo shafan kai zai fara daga magabacin kai ne zai fara ba daga tsakiyar kai ba ko kuma daga ƙeyyabe ya ce zai dawo gaba ba an yurattabal masnun ma'al masnun mutum ya jeranta sunna sun sun abinda gaban sunnantawa tare da sunna yar uwarta watan duk gaban take sunna ce ya hada ta da ita da yar uwanta kaman yanda di kaman yanda yazo to mutun ya jera su kalmadmadati kaman kuskuren baki wal istinshaq da shakarwa to kaga ko ba faɗo fyacewa ba fa akwai shi dai wannan mafhum sananne ne alhadiya ashara na goma sha ɗaya an yi karirar magsul mutum sannan mustahabbi na goma sha ɗaya shi ne an yi karirar magsul mutum ya maimaita gabar da ya wanke talafin sau uku bi khilafil mamsuh sabanin gaban da ake shafa wa huwar ra'asu shine kai wal udhnani da kunnayi kunnuwa su abin da ya tabbata kawai so ɗaya ne za a yi fa innahu la yustahabbu takraru maski ba ba ba mustahabbi ne a maimaita shafan kai da kunnuwa ba abin da ya tabbata cikin sunan manzo sallallahu alaihi wasallam kawai shine a shafe su dai kawai tambihun malai yace tambihun az-ziyadatu ala thalatha yin kari akan wanke gabuba nan guda uku wanda muka kawo wanda malai ka mana cikin mustahabbi gairu mashru'a wannan ba shari'a bane wato ma'ana idan ka ɗibo ka dan madauki wanke hannu idan na ɗibo ruwa na zuba a hannuna na wanke na hagu misali tun daga yatsu har zuwa gwiwan hannuna na wanke a matsayin yanzu na wanke gaba ɗaya na wanke so ɗaya ko na sake ɗibowa na zuba na ma dan karo na ya dan ya kara ya fitawa na wanki a matsayin na wanki so biyu sai na sake dibowa na wanki a matsayin na wanki so uku to kari akan na ukun nan haramun ne amma nan mu fayyace da kyau zai iya yiwa in ga ka in ga ka dibo ruwa so biyar ko so shida wajen wanke hannu ko kafa amma kai a wajenka so uku kenan ni kuma a wajena ni so biyar na ga kai kun gane na zo wanke hannu na haka wanke hannu zuwa gwiwon hannu na nan na hagu misali sai na ɗibo da hannun dama na zuba ina wankewa tsintsiyan hannu na ina wankewa har zuwa kan yatsuna sai na ka to ai ruwan bai shafi bayana nan ba sai na sake ɗibowa kaga yanzu ɗibowa nawa yi biyu kenan ko amma yanzu ne yawan ku na yi ɗaya kenan yanzu yawan to wannan ya danganta ne da yadda kake ɗibo ruwan da kuma yadda ruwa ya game gabanka amma dai a ƙirganka kada su ya wuce guda uku in ya wuce uku wannan ba shari'a ba ne shari'a ba ta san da shi ba so ina au'a ba haka ne alaba da lada shi ne ina au'a ba haka yake واختلفا هل تكره او تمنع واختلفا malamai sun yi kare juna ilimi hal tukrahu shin makaruhi ne ka wanke hannu fiye da uku ka wanke gaba fiye da uku au tumna uku ko an hana kaulani mashhurani waɗannan fatawa ne guda biyu wannan suka shahara a cikin wannan mazhaba din amma mafi ƙarfi shine gairu mashru'a kamar yadda ya faɗa saboda menene in aka kuma ƙara na hudu tare da tabbatar da cewa wanki ne ɗaya biyu uku hudu to wannan saba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hatsari ne hatsari ne domin mutum yana kokari ya kari kenan akan abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to Allah ya shirya mana wala yustahabu idalatul gurra ba a so a tsawaita gaban da gaban alola wajen wanke ta ba me yake nufi da nan yake nufi a nan wahiyar ziyadatu alama waje ba gasluhu shine yin ƙari akan abin da wanke shi waje ya waje ba min alwajihi kaman fuskanka kaga idan ka zo daga tushen kunninka nan zuwa tushen kunninka na dama har zuwa tushen kunninka na hagu kaga shi ne iyaka ko kuma shi kenan sai mutum ya kara har ya kuma je bayan kunni ko keya a wannan ba su ba ba shari'a bane shi ba ba a su kai wannan waliyadain da kuma hannaye guda biyu ma'al mirfaqaini hada da bene haɗe da tsintsiyan abin nan gwiwoyin gwiwoyin hannu guda biyu to a nan wajen hannaye idan ka tashi za ka wanke tun daga kan yatsinka wanke hannaye har zuwa gwiwon hannu in ka zo ba wai za ka tsaya ilal mirfaƙai ni ba ne nan shi nan gwiwon hannu shine mirfak kun gani ko ba ila kawai ba ne za ka tsaya mana ba za ka ɗauki harafin ila da ya zo cikin ayan da wannan ma'anan ba kawai a'a ila nan suka ce tana da ma'anar ma'ani to kenan sai ka zoɓo haka ka shigo daidai wurin gabanka fawanka damtsanka ka gani kamar ka raba shi rabi haka to shi kenan shi ne zai baka dama ka shigar da mene gwiwon hannunka to idan ka shigo da shi ka daidai wajen rabin damtsanka to shi ne abin da shari'a ta samu ka amma abin da ya ɗoru daga nan rabin damtsanka har zuwa kafaɗa to wannan shari'a ba ta samu ka shi ba kowace ma abu hurairu da ya yi malamai sun ce fahimtar sani Allah shi ƙara ma abu hurairu daraja wala mashur rakabati hakanan kuma banda shafin kafada wala ba asabi masil a'dha'i bil mindili haka ne ko amma babu laifi da inda aka shafi gafaffan alola da mayani mayani na'am to hankici eh da buga ce hankici mayani da wasu sukan ce mayani to Allah ka samu dace kenan idan ka gama alola babu laifi idan ka ciro hankicinka mayani ka shashafe gababban alola nan babu komai alolanka lafiya lau ba ta samu matsala ba domin mazan sallallahu alaihi ya yi wankan janaba da yi wankan janaba matarsa maimuna ko kuma makamacin wannan makamacin ta ta kawo masa tawul ko kuma wani kyalle ya goge jikinsa sai bai ba sai bai nufin tayar ba bai amsa ba saboda ba nufinsa ne amsa ba amma sai ya sa hannu yana katse ruwan yana katse ruwan to wannan babu komai idan ka katse ruwa sakamakon alola da kai bayan alola da kai faslun alistin ja wajibun na turo wani mu'ujim kun gan shi ko? yawwa na musulahatun fikihiyya ko? to alhamdulillahi to malaman fikihu suna da mustalahat nasu ma'ana terminologies duk lokacin da kaga sun kawo waɗannan kalmomi to akwai hakikanin abin da suke nufi misali kalmar alistin ja'u ana ma'ana nufin tsarkin ruwa ka yi amfani da ruwa ka tsarkake najisa sawa'un kai mutum ne yayi da kansa ko ko a'a ya taka ne ko ya same shi ne najisa istinja'u ne musamman wanda mutum yayi da kanshi ya sa ruwa ya wanke istinja'u sannan kuma sukan yi amfani da kalmar istibra'u shi ma dai ana nufin tsarki ne istibra'u sannan kuma sukan yi amfani da at-tatahhur at-tatahhur sannan kuma sukan yi amfani da wani ne kuma yake wani lafazi al-istitaba jamil jiddan al-istitaba sukan yi amfani da istitaba na'am sai na bira ko wani wanda ya riki na'am na'am tsarki na ruwa amma idan ana nufin tsarki ne to istijmarin shi ma shiga tsarki mutalakan ba istijmari ya shiga to Allah ka samu dace to idan dai muka duba cikin mu'jamat na abin nan na mustalahat in zamu gansu insha Allah irin waɗannan lafazza din faslun al-istinja'u wajibun malam yace ga fasali nan alisin ja'u wajibin yin tsarkin ruwa wajibi ne idan mutum ya yi bayan gida ko bauli ko mazi ya sami sa ko wadi ya fita to dole ne a yi amfani da ruwa a tsarkake hakanan ma idan mace jinin al'ada ya yanki ko na haihuwa shi ma dole ne a yi amfani da ruwa a yi tsarki wa huwa ghasl mawdi'il hadafi bil ma'i amma istinja'u anan abinda ake nufi da shi anan shine wa huwa ghasl mawdi'il hadafi shine wanke gurin da hadisi ya taba bil ma'i da ruwa najasa ce ga ta adubran mutum sai sa ya wanke da ruwa ko kuma bawali ko maziyi ko wadiyi wa yustanja min kulli ma yakhruju min al-makharajaini ana yin tsarki da ruwa daga dukkan abin da yake fita daga kafafan nan guda biyu dubra da kuma al'aura mu'tadan haka ne ko mu'tadan amma wanda ke aka saba da shi to me yasa mala yace muna mu'tadan ban na'am banda gairi mutad ba jamil jiddan kawai mutum na zaune sai ya ji wani abu ya fito musa a'a ya tashi ya ji ya ci ya shiga bayi ya duba sai ya ga kwayan shinkafa faratar ta fito musa ko ko kwaran masara ba wani bayan gida tare da ita naƙiyya safiya tar kaga ai wannan ba mota ba ne to shi ke wannan babu komai kamar tsutsa jamil jiddan kamar tsutsa ta fita ta dubura mutum shi ma ba bayan gida ba komai ko macijin ciki faritar ba komai to amma da a ce ya fita sai aga ga bayan gida to kaga wai kaga kaga ya shiga mota da hukuncin mota da shi ne a yi inda da bayan gidan shi kenan ya shiga cikin hukuncin motad wannan dole sai mutum ya ji ya sa ruwa ya tsarkake sosai kuwa na yawa ta biyu ta biyu ba idan mana na misali kamar nan mutane eh zamana ayyan ya fito amma ba ta al'adun aksai ke fito ba ba misali sai ya fito ba ta ɗi daga cikin makon jirgin ba ba tare da to eh na haka na fahimce ka na fahimce ka zai iya dauka kamar misali inda mutum ya yi alola bayan ya alola shi kenan ya zo zai tsallaka titi sai ga mai express to shi sai ya rena mai express din kawai malam ya shiga da tafiya gani yake zai iya tsallaka kamin mai express din ya bi ya ya abin nan ka san masu express din yanzu babban bajaji din nan uu malam ya zo a gujin ka sai kawai ya aka yi aka yi ya falla kafan mutum ya make shi ya kasa ce ya je faɗi can sai mutum bayan gida kawai ya fito masa ta baki Allah dai ba mu lafiya ba mu lafiya da kariya ai wani abin wani abin gaje kace kace ba zai yi ba yi wanda macijin ciki fito masa ta baki lafiya lau insha Allah ta'ala shi ba sauki haka ne mana a to yau gashi yanzu mutum ne ka dauke irin na zamanin da babu ababen hawa babu ci gaba sosai yana cikin dokan daji yana tafiya ya aka yi kawai sai zaki ya biyo shi bayan zakin nan ya biyo shi yana abin nan sai Allah taimake shi ya wata dan karirin bishiya ya kwanta yayi ta jira zakin yayi ta jiran shi a ƙasa karke bacci ya kwashe shi akan akan reshe zaki ya gaji da jira ya tafi sai ga wata mata ita kuma ta zo wucewa duk galibi yafe ne ko a lokacin irin ake yafawa da sauransu kamar zani da sauransu ita kuma ta zo wucewa bacci da kishi yunwa da gajiya ya dame ta sai ta zauna a jikin icen nan karkashin bishiyar nan da wannan ya haudin ta huta tana zaune sai bacci ya dauke ta shi kenan shi wanda yake saman can sai ya mafarki da ya mafarki sai manin shi ya zubo dil sai aka yi sa'a kuma ya dugo akan cinyanta ita kuma tana can kasa ba ya dugo sai ya gangara sai cikin al'auranta shikenan bayan ita kuma bayan ta gama bacci ta ƙoshi sai ta tashi abinta ta kakkaɓa kayanta ta tafi gida bayan kwana biyu ko zai ga ciki kuma ya bullo to wai ɗan nan me za ki rashi kuma wa zai gada zai gaje su duka koko a ɗaya zai gada to to kaga yanzu idan aka ce maka wannan sai wani ya ce kai ba zai taɓa yiwuwa ba to amma ka san ai akwai Allah ko a to shikenan inna la la kulli shay'in qadir yanzu ga misali ne a ce wanke hannaye guda biyu to ina wanda kuma Allah ya mishi arziki yana da hannaye guda uku ne ba kuma duka suna aiki hannu da kaga ordinary hannu ne haka shi sai zanto a nan tsintsiyan hannunsa ko kuma daidai gwiwon hannunsa ga wani kuma tsintsiyan wata tsintsiyan hannun ta bi ta tsiro ga ya tsuga komai yadda noman hannu yake aiki shi ma wancan haka yake aiki imamu nawa ce duka sai hada su ya wanke yau da a ce hannun da ya fito ya koma ya tsiyaye kawai fata ce kawai take reto to wannan na'am wannan ba zai na'am wannan ba zai ba zai wanke shi ba to kaga irin waɗannan aka faɗa maka wani zai ce kai anya ta Allah ka samu dace na'am sai menene siwar re amma ban da rihi kenan kun gani ya yi istifna'i kenan ko ya nuna mana wa yusan jamin kulle ma ya kharuju akwai umumi a nan dukkan abin da ke fita daga ɗayan kafafan nan guda biyu idan ya fita to sai an yi tsarki da ruwa amma sai istisna'i ban da rihi na'am wasifatu yanda za a yi tsarkin an yaba da a bigasli yadihi al-yusra mutum zai fara ne da wanke hannunsa na dama afwan na hagu wata ma'ana tunda ya ce mana a baya wa yustanja min kulli ma yakhruju min al-makhrajaini mu'tadan to inda ni zai tambaya to kaifa yustanja shine sai ya ce maka wasifatuhu sifar istinja'u din tsarkin yadda za ka yi tsarki da ruwa siffansa shi ne an yaba da abi gasli yadi hilyusra mutum kafin ya wanke bayan gida ko boli ko mazi ko wadi zai fara zuba ma hannunsa ta hagu ruwa ne kabila mulaƙata yana azab gabanin ya haɗa ta da ko haɗuwanta da ƙazanta sun mabi gasli mahallin bauli idan mutum ya je bayan gida nadiri ne a ce wanda ya je bayan gida bai bawali ba nadiri ne nadiri ne zai iya yiwa a samu wanda ke zai je bayan gida makon ba zai bawali ba zai iya yiwa amma dai nadiri ne gaskiya mun bance nan ko to idan mutum ya yi bayan gida kuma ya bawali abinda zai yi shine sai ya fara wanke muhallin bawali thumma bi gasli muhallil bawli ko thumma yantaqilu ila muhallil ga'id daga nan kuma sai ya ci gaba zuwa gurin bayan gida ya sa ya wanke yanzu ka gani wannan dilladabi ne ake karantar da mu kakka taɓa bayan gida ko boli face ka fara zuba ruwa a hannunka saboda waɗannan 'yan zane-zanen ƙanana ruwa ya shiga ciki kai tsaye shi ne zai baka dama lokacin da ka zo tsabtace hannunka na jisa ta rabu da hannunka da wuri kuma shi ne zai taimaka maka yayin da ka sanya wani sinadari daga cikin sinadaran wankewa kamar ƙasa omo sabulu cikin sauƙi ka samu warin ya fita amma kaga idan mutum da busasshen hannunsa ya taɓa bayan gida to Allah ya samu dace karke har wani sabulun ma aka sa Allah warin ba zai fita ba wa yasubbul ma sai mutum ya zuba ruwa ala yadihi a kan hannunsa gasilan bihal muhal yana mai wanke muhallin bayan gida ɗin da hannun nasa wanda already ya riga zuba ruwa wayassar khiya kalilan sannan kuma sai mutum ya saki duburansa kaɗan wata ma'ana idan mutum ya tsuguna da zaran ya tsuguna yayin da yake ya gama bawali- ya gama bayan gidan nan sai mutum ya saki azargaggiyan abin nan dubararsa idan ya sake ta to ana sa ran da izinin Allah sun ta'ala in dai lafiyayyen mutum ne kuma eh ka kammala to duk ma abin da ya rige zai fita shikenan sai ka wanke shi wa yujidul arka haka ne ko sannan kuma sai mutum ya kyautata gogewa watan wankewa da wannan ruwa hatta yun kal muhalla har sai ya tsabtace wannan gurin kun gani yadda ake kinaya ko muhalla sai aka kinaya ba a faɗo gurin baro-baro ba to ko shari'a ma tana kinaya aula mastumun nisa'a walam tajidu ma'an ka gani sun ma ya gasile da hu ba da zalika sannan idan mutum ya kammala ba ya gam- ya kammala tsarkin isin ja'udin kenan sannan sai mutum ya wanke hannunsa bayan haka biturabi da turbaya wana huhi da makamancinsa wata ma'ana idan babu turbaya yanzu bayan bayan kan galibi tiles ne kawai da sauransu to shi kenan sai ka samu sabulu ko omo ka wanke hannunka walistir- walistibra'u wajibun to kun gama ga wani ga wani lafazi ai shi ma Eh, shi ma tsarkin ne ai na'am na faɗa ko to alhamdulillah shukran wal istibra'u wajibun yin tsarki da ruwa domin gusar da dukkan najasa wajibi ne wa huwa istifragu ma fil makhrajaini ma fil makhrajaini shine fitar da dukkan abin da ke cikin gababan nan guda biyu am, kafafan nan guda biyu min al adhana qazanta ka fitar da abin da ke bayan gi- bayan gida daga dubura mutum ya fitar da shi yayi yunkuri daidai gwargwado bayan da zai cutar da shi ba ya fitar da shi sai mu sai sannan sai ya sa ruwa ya tsarkake hakanan ma bayan bawali wasifatuhu to siffan istibra'i din min albawli ta wajen bangaren bawali an yaj'ala zakarahu shine sai mutum ya sa al'auransa baina asbu'aihi sakankanin yatsunsa guda biyu as-sababa wal ibham wacan nan babban yatsa da kuma manuniya ko Fayyum- fayyamurru fayyumirru fayyumirruhuma min aslihi sai mutum sai ya sai ya zarto da hannunsa tun daga tushen al'auransa yana bi na yana yana yana yana tattaba al'auransa yana tattaba al'auransa tun daga tushen al'auransa ila ila busratihi ko har zuwa kan al'auransa wayin turhu sannan kuma sai mutum ya karkada al'auransa ya fa'alu zalika thalatha marratin zai haka sau uku bi khiffatin amma cikin sauki fa kada ya cutar da kansa fi salti wajen wajen mene wajen mammatsewa shukran wajen mammatsa al'aurarsa wannan tiri da kuma karkada al'aurarsa to sai dai nan malamai sun yi wannan sun yi magana kuma anan amma dai ala ayi halil ala ayi hal dai malam manufansa nan yana son ya nuna mana yadda ake tsarkin bawali ne ana son mutum ya tattaba al'auransa tun daga tushe har zuwa karke musamman ta ƙasa inda yake kai tsaye zai je- zai jima alaman magudanan bawalin tare da shi sai ya karkade shi ya fitar da shi a hankali ba tare da ya cutar da kansa ba wa yajibu ghusl zakari kullihi kuma ya wajaba mutum ya wanke al'auransa duka li khurujil aka ne ko li khurujil madhi domin fitan madhi wato idan madhi ya fita sai mutum ya wanke al'auransa gabaki da eh hadisi ma ya nuna igsil ah yaghsilu zakarahu eh hadisi ma ya nuna haka na'am wanda sayyidina ali ya ya abin nan ba ya sa mai kidari ya yi ma'anin musallar sun tambaya ba haka ne wa fi wujubin niyyati to wajen wajibtan ne wajen wajibtan ah, wajibtuwan niyya fi gaslihi watan daura niyya wajen wanke shi kaulani akwai fatawa guda biyu na malamai to Allah ka sa mu dace amma dai niyya dai wajibi ne dai tun farko ga dukkan abin da zaka yi wanda yake da alaka da ibada Allah ka sa mu dace abinda Allah ya ba mu iko muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya fitar da mu kuskure ne ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik